karatunmu na sunan abi dauda muna nan cikin kitabul jana'iz inda za mu tashi kan babin da yake cewa wato babi kenan a cikin hukuncin wanki shahidi wanda ya mutu shahada shahadar wanda ake zance a nan wanda kashe shi aka yi a cikin wato lamarin Allah kamar cikin jihadi na ake zance tunda kafin shi hadawa ummati aiko idan al'umma manzo Allah suna da yawa ya lissafa guda biyar a wani hadisin a wani ya lissafa guda bakwai wanda kuma malamai sun yi hadisai sun ga shahidai ma sun kai kusan arba'in dangane da sabuba daban-daban to amma nan wanda ake zance dai shahidi wanda aka kashe shi a cikin ma'araka wajen fagen fama حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا معن بن عيسى وهو لإسناده وحدثنا عبيد الله بن عمر الشمي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن أحمان
أنا في الزبير عن جابر قال to Jabir bin Abdullah al-Ansari yake وهي رجل بسهم في سدره auki halkihi an harbi wani mutum da kibiya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kirjinsa ko a makogwaransa ومات
sai kuma ya rasu وأدرج في ثيابه sai aka naɗe shi aka aka aka naɗe shi aka lullube shi a cikin tufafin sa yanda yake ala yace wa malamu alaihi sallallahu alaihi wasallam muna tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan aka rufe shi a cikin tufafin sa ma'ana da kafanin sa hakan nan aka aka aka masa da kafan da tufafin sa kaga ba tare da an yanke shi din ba kenan sai sa da yake a shi shahidi bisalu a cikin shahidi cewa ba ana nufin a wanke shi din ba ne a hukuncin wanke shi din to shi dai shahidi ne abinda yake kaga kenan cewar wato ba a wanke mutum idan ya yi mutuwar shahada aka yi da kuma ma nan a cikin mazhaba ne kuma yanda yake haka nan kawai za a nutse shi ko a rufe shi
حدثنا زياد بن ايوب وزيد بن يونس قال حدثنا ابي بن عاصم عن ابي بن الساعدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Abdullahi bin Abbas ya ce امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi horo da sha'anin qatla Uhud wanda aka kashe su a yakin Uhud shahidai na Uhud ان يوزع عنهم الحديد والجلود to dukkan sa a ji su a zazzare musu wanda wani mashi yake jikin sa da aka fuke shi da shi ba a cire ba kafirai suka koka masa ko kuma wanda wata kibiya take jikin sa wato a a bi su da a cire musu a daga jikin su in ka gani wanda kuma ya- da da sulke a jikin sa kuma gashi an kashe shi to a cire a ci- a cire masa sulken an fahimta Ah, وان دفنوا في ماء a rufe su haka nan a cikin jinayen su da kuma tufafin su shi ya sa wato shi halilu yake faɗa game da sha'anin wankan mamaci da sallah kasa yake cewa wata lazama shi da wanka da sallah jana'iza suna lubuntar juna wanda ake wa wanka shi ake sallata wanda da aka ce ba za ka wanke shi ba to ko ba za ka sallace shi ba kaga yanzu yaro idan aka haife shi bai daga murya ya kuka ba kaga ai ba babu zanta in ya mutu ya mutu misali ko bai daga murya ya kaga wannan ba a wanke shi to haka nan ko ba a yi masa sallah to haka nan shahidi yake shi ma yanda ba za a wanke shi ba cikin jinin su za a rufe shi ko ba a yi masa sallah ba wanka ba sallah shahidi kawai yake shi kawai za a yi haka nan. Mhm.
حدثنا احمد بن سالم حدثنا بن وهب وهو الاسناد نعم.
وحدثنا سليمان بن داود المهدي وقال بن وهب وهذا لفظه To lafazin ibn wahabin ne wannan kala.
قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ابن شهاب شهاب.
أخبره أن أنس بن مالك حدثهم wannan Usama su dan zaidin dacewa suka yi da sunansa da sunan mahaifinsa da da- da wancan sahabi cikin rasulillahi amma ba ba shi bane wannan A to, a to a ce Usama su dan zaidi ya karba daga Ibn Shahab ai ba zai yi ba ko to shi to saboda haka Anas dan Malik ya haddasa hum ya ba su labari Allah ya ba Uhud yanzu idan da kamar a ce a cikin tabakar sahabbai ne aka samu wani Usama ibn Zaid bin Banda wancan din da ya zo nan sai ya faɗi kakan wannan ta. sai ya ce dan su ya bambance shi da wancan an gane amma yanzu da wannan babu wani mutumin da zai kokwantan cewa ko dai shahararren wancan ne babu wannan kokwanta sai dai ku tabbata ba ka da alaƙa da layin baki ɗaya yauwa amma koya kake da alaƙa da layin kaga wannan ba wancan
أن الجهل ba أو الذي يقتلوا shahidan udu ba a yi musu wankan gawa ba بدمائهم hakan nan aka rufe su a da sunayensu kuma manzo Allah bai musu sallah ba ba a musu sallah ba حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا زيد بن يعني بن الهبادي نعم.
وهو اسناده نعم.
واخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو صفوان يعني الصفواني عن اسامه عن الزهري عن انس بن مالك المعنى to shi ma wannan ma'anar ce dai ma'anar su ɗaya dai gashi nan suka ruwaita wannan fuskoki guda biyu ko Mhm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة نعم.
فمثل به Ah, wato ah, shi kenan wato cewar ah, ah, ma'anar hadisin zai kawo kenan ba lafazin ka ba ma'anar hadisin zai kawo ba lafazin ka ba shi shi ne ke almana a cewar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wurin wato sayyidina Hamza wato kafirai sun kashe shi har sun mutu dan harka cikin sa sai da shi hada'i sun yanko hantarsa sun yanke mazakirinsa al'aurarsa babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake kuma asad rasulullah shi ne zakin manzon Allah mai ba da kariya ga ma'aiki sayyidina Hamza wannan bala'i ya isa haka manzon Allah ya ga wasu a cikin wannan halin to وقال
ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ولا أنت جلست في نفسها la تنظر tarakahu ولا تأكل والآية ya ce wallahi ba dan wato goggona tafiya kacce damu ba dan ita ce yanzu ta rage daga 'ya'yan abdulmutalibi wanda muke tare da ita mahaifiyar zubai rubin al'awwani ba dan kacce damu ba ƙyale shi zan yi a haka sai da na'ura an fahimta ga shi nan تأكل latarar والآية har sai wato mabaratan tsuntsaye tsuntsaye su zo su dinga cin naman su tashi da shi ga shi nan حتى يؤكل من بطونها har sai an tashe shi daga cikunanta da ba zan binne shi a cikin ba ba zan rufe shi ba kyale shi zan yi tsuntsaye su din su ci naman su su ci naman su su ci naman su a tashe shi daga cikin cikunan tsuntsaye an fahimta su samu rayuwa wato abadiya wannan tsuntsaye shi ke na tashe shi cikin wannan tsuntsaye an fahimta a yau a zai rushe ramin gobe ne an وقلت الثياب وكثرت القتلى to kuma ya zama na cewar tufafi sun yi kaɗan abin da za a yi mutane ka san lokacin ba duniya shekara uku uku ce da hijirar manzo Allah saboda haka ana cikin kabdi lokaci Allah bai buɗe musu tukunna abuwa ba na shawwal ne shekara ta uku saboda haka cikin kabdi ake ba komai a gurin su galibin sahabbai galibin su tawul ne da su da shi suke rayuwa tawul dai da ka sani din nan haka suke ɗaura shi a iyana ba zai iya ƙarasuwa sama ba ya rufe daga nan ɗinsu saman cibiyarsu zuwa ƙorinsu hakan nan suke galibin su a sufa to gashi an kashe da yawa gashi ba babu da kafanin a gani to فكان الرجل والرجلان والثلاثة to sai zama na sai a samu mutum ɗaya ko kuma mutum biyu ko uku kafanin sau da yi yawa a yi musu da kafani a cikin wato mayafi guda ɗaya sai a zo a jejjera su kawai sai a lulluɓa musu a a jera su a cikin ramin su na kabarin su suke sai a lulluɓa musu mayafi ɗaya a rufe su da shi haka haka aka dinga wa ƙasa na'u'uri كان قتيبة kusa ibn ibn sa'idin ya ƙara يدفنون في قبر sai a واحد rufe su a cikin kabari ɗaya كان رسول الله صلى الله عليه وسلم to يسأله manzo Allah sai zama yana tambaya ayyukum akthar qur'ana wanne ne mafi yawan su kiyaye alqur'ani wanne ne mafi yawan su ilimi to shi ne فجوه إلى الكبلة sai ya gabatar da shi alqibla wajen jihar alqibla an bayyana shi ne wajen jihar alqibla inda yake kab- kabari ana za a yi haka da shi ko نعم yana kallon alqibla kai na nan kafa na nan ko ba haka ba don an yi ramin dogo hakan nan to wanda yake akasaruhum qur'ana shine anan alqibla shine liman dama ko a duniya ko نعم to haka yake ba a barzakhun shi ne liman ɗin to haka za a jijjera su a bayan sa kuma sauran to haka ake حدثنا عباس عباس الأنبري أخبرنا عثمان بن عمر قال Mhm.
أخبرنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به to cewa shi ma dai ya ba da wannan hadisi da cewa manzo Allah ya wuce sayyidina Hamza an masa musula ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره wannan abu ya ya ya wato wato manzo Allah ya ce lam usaba bi mislika musiba dai ba za a yi irin wannan ba abinda na gani akan babbana Hamzatu to ba za a yi irin wannan ba saboda aka yi ce wato idan Allah ya ba nasara a kan sai ne wa mutum saba'in daga cikin su musula to a nan gurin sai ƙarshen surutun na halittu sauka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wa sabiru ma sabruka illa billah ولا تهزر عليه ولا تخف إليك بما يمكرون إن الله مع الذين تقول الذين هم مسلمون haji Qur'ani wannan ayan su suka tattare suratul Nahl gabaki ɗaya da ma'anonin ta sai kunshi ana aka dako da ma'aiki cewar in an muku ku yi daidai iya abin da aka yi da ma za ku hakura da yashi ka gani lamarin Allah ka wani abu da wahala yi na'am eh to ka gani abin abin da da nauyi wani su bar ko ta'ala ki ga mu da Allah wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqitum bi in aka yi muku ku yi iyakacin abin da aka yi Allahu akbar subhanallahi musulunci kenan musulunci kenan bai yadda wai kai wa arni wanda yake yaƙar Allah da manzo Allah bai yadda kai mazalunci ba sai dai kai masa adalci wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu kada gaba da mutane su ke su musu rashin adalci ka gani idil huwa qarbu lit taqwa Allah akbar Allah ka tabbatar da mu kan musulunci to ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره to to bi wato da yi wa da yi wa wani bai tsaya kan wani daga cikin shahidai masa addu'a ban ban da sayyidina Hamza nan kam ya tsaya manzo Allah ya ya kuka yayi kuka yayi kuka yayi da ya yi zubar da hawaye da gaske a kan gawa sun zai yi masa addu'a yi masa toba wanda aka yi haka sai da hamza.
Sana ku sai wata gani sai da wani zai bin salihin mahabin da ya ta tukan addini shahabin an Abdurrahman bin Qasim Malik an Jabir bin Abdullah akhbarahu Jabir ya bai wa Abdurrahman labari anna Rasulullah cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tare tsakanin mutum biyu daga wato shahidan Uhud ko cewa ayyuhuma aktaru akhadhan lil Qur'ani wanne ne su mafi yawan wato kiyaye Qur'ani a cikin su fa idza usira lahu ila adihima idan aka yi musu ne zuwa ɗayan su dama hu billahi to sai ya gabatar da shi a cikin lahadi don ba ko aka yi musu ba a gani galibin su lahadi ne aka yi musu shine hakan mutan Madina fakala yace ana shahidun ala haula yawmal qiyamah ni kam ni ne mai wa'annan shidaren kiyama shi ya sa hurufin ma'ani suke mai wa junan su kaga abinda ya za a ce a nan ana shahidun li haulai mu ban ala ka gani ko to amma hurufin ma'ani suna mai wa junan su domin shaida ala ai kaga wannan tashin hankali ne ni ne mai shaidar gare su yawmal kiyamati yana daga cikin fuskokin da aka fassara wancan wato istarfi alaihimul wala'a a gani ina istadi lahumul wala'a lahum istadi lahumul wala'a din ki shaddanta musu ma'ana alaihim ne wa amara bi dafanihi bi jima'i ne horo abin ne su a cikin jinainan su wa dan yadsulhum bai wanke su ba حدثنا سليمان بن داود المهدي بن ابن وهب عن الليث في هذا الحديث بمعناه shi ma dai wannan ma'anin ya bai laifi bai ibn wahab shi ma da isnadin وبين الرجلين من قتلاهما yana tara tsakanin a, wato shahidai biyu daga cikin shahidan Uhud a cikin likafani daya babin fi باب mai الميت عند غسله babin kusurce mamaci yayin wanke shi ba a kwa- tsiraita mutum ba a tsiraita mutum wai dan za ku yi wasu wanka ku tsiraita shi ba a yin hakan nan حدثنا علي بن سعد الرملي حدثنا بن جريج قال اخبرت عن عزيز بن ابي ثابت عن عبد بن بابكه فغني تو انا علي ان الذي صلى الله عليه وسلم قال to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji wannan alji ali ibn abi talib لا تبجز kada ka dinga kwaye cinyarka ولا تنظر الى حي ولا ميت hakan nan kada ka kada ka kalli cinyar rayayye ko mamaci kada mu- kada kada ka dinga kallon cinyar mutane kamar nan kaga yana nan kamar cinyar al'aura ce kenan a cikin wannan ɗaya ya ko da yake ba al'aura ce mu gallaza ba yakan iya kamawa din ya kasance din a kwaye to amma dai ka- a rubutan dai ko wuraye ko matacce to haka nan kaga kaga ba ka kwari ciyar mamaci ba ke to haka muke yi ko anan ko wajen wankan gawa akan ya famu ciwon abu kamar dan kwabjan na haka dan zai haka nan ana wuce shi da shi haka nan kuma ba a mubashara da al'auran mamaci ba a mubashara da ita dole ne mutum ya kasance ya sa wani abu mai kauri yadda ba za a dinga samun shi'uri tsakanin fatarsa da al'auran mamaci ba abu ne da zai samu kowa ba makawa to حدثنا النبيلي واخبرنا محمد بن سلمة محمد بن اسحاق قال تو محمد بن اسحاق المدلبي يتي حدثني ابن عباس بن ابي عباس بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول نجد أن عائشة تنا شيوا لما ارادوا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا yayin da suka nufi wanki zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga danki babu ahlul bait ne nan ba wani wanda ya shigo sai ahlul bait rasulullahi da mawalihi irin su sayyidina ali su ne manya irin su kuma wato ƴaƴan Abbas bin Abdul Muttalib kamar su Fadl to su ne kuma nan shi kansa Abbas bin Abdul Muttalib sai kuma kamar su mawali irin su Shakaranu su wannan mawali ne su kuma to su ne suka halarci wannan mashahadi
قالوا والله ما ندري قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka dinga tunani to suka ce ba mu sani ba za mu cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufafin sa ne kamar ni da rage kamar mautana yadda muke cire tufafin mamatan mu amna ga tudu huwa ai ziyabu ko ko za mu wanke shi da tufafin sa a jikinsa wala masalahu suna cikin wannan hali alqallahu alaihim nawma hatta ma minhum rajulun illa wa zaqaluhu fi sadrihi kawai ubangiji ce kamar wata iska haka su sai aka mace alasiriya sai su gaba gida ana cikin wannan hali ba sai bacci kuma sai sai bacci ne nauyi ya kama su kowane ya haka ne to a cikin haka ubangiji ya musu ya musu muhaɗaba da kishin mala'iku aka musu muhaɗaba thumma kallamahum mukashimun min nahiyatil bayt to ka gani wani mai zantarwa ya musu zance min nahiyatul tilbaiti daga gefen ɗaki la yadruna man huwa ba su san waye shi ba ya mala'ika ne ka gani ko mala'ika ne yasa ba a cewa misali daga wafatin manzon Allah an daina karɓar zancen mala'ika wannan ba haka bane eh wani ko wannan sai ka karɓa yawa idan Allah ya bude maka domin karɓar zancen mala'ika ba shi ne annabta ba eh ba shi ne annabta ba ana karɓar zance daga mala'ika wanda kuma ba annabin Allah ba sai ya karɓa kaga irin wannan ko shi ne mukalama ka gani ga dama ko manzo Allah ya faɗa a cikin irin wannan ɗin kada kana fi ma qablakum min al-umam rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati minhum fa innahu umaru an fahimta ko idan akwai ab- mutum ɗaya a cikin wannan a al'umma ta su zai zama umaru ne kuma khairu ummati ai ta tafi kowa ma yawan mukallamuna ka gani to kaga saboda haka aka zantar da su ga yanda za ku yi kaga wannan sako ne daga Allah suka karba yawa aka zo musu da shi a bayan wafatin manzo Allah to mu je nan النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه Eh, yace ku wanke ma'aikin Allah su sallallahu alaihi wasallam tufafin sa na jikin sa فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم suka tashi zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam وعليه suka wanke shi da tufafin sa a jikin sa يسبون الماء فوق القميص suna suna gida ruwa a saman riga ta sa ta buwarsa يسبونه في القميص suna من أيديهم.
yawa suna cuɗanya shi da rigarsa a koma bayan hannun hannayensu وكانت عائشة تقول to sai na na Aisha ta zama tana cewa لو استقبلت من أمري masta da barsu ma ga zana go إلى ina نساء da yanzu ne na fuskanci abin da na bashi baya to ba wanda zai wanke manzo Allah sai ma ta yawa da yanzu ne abin wanda ga mun bayi wannan baya manzo Allah ya riga ya koma ga Allah an masa kuma an sa shi a cikin ɗakin saboda amma da yanzu ne za a yi wannan yadda na samu na samu cikar hankali da basira da abin nan to da matan ka ne za su wanke shi wannan kuma yan uwa shine ka'ida hayyau a shari'a babu ma- babu mahalukin da ya cancanta ya wanke gawar mutum kamar mai aikin idan da Allah ya sa muna kimsa musu ruhi na addini da nu- da nutsuwa da tsumanina idan an mutu ba ruɗewa zaki ki kama shi ba mutuwa dole a yi ta yanda aka haifi ka dole ka mutu to yanzu mutuwar ta zo to in kina so ki sufurta ni to ki min wankan gawa ki wanke ni din na mutu ba komai zan je ne jiran ki sai ma ta yara ki gane ni kullum kana zuwa mata kana karfafar haɗin su ko kina so a ga tsaraicin mijinki Hmm? kaza kaza kaza in ita kadai ce in su biyu ne suna haɗu su wanke shi shikenan a zo a sa masa lifafarsa in sun iya su samu ba su iya ba su su sa masa lifafarsa an fahimta abin da ya kamata kenan tun daga wani lokacin kuwa ta ga wafatin sayyidina abubakar ita na na asma bintu umaysu ita kadai ta wanke shi mai ɗakinsa wadda ta haifi Muhammadu bin Abi Bakar. To saboda haka nan kaga aka ce da ta gama wanke shi tsaf sannan ta fito ta ga badariyai su Umar bin Hassan. Shi kenan kuma aka aka shiga kuma aka yi jiki bin tsuwa. To kaga irin wannan da da Allah zai sa mu dinga karfafa ruhin matayen mu da abin da za su dinga yi kenan ba wani zan wani abin nan. Ka gani in Allah ya sa mu dama. to ai shi ne abu na dama ai haka yake ai haka ce zauji miji kenan da kuma mata yawwa ita mata ba ita ce mata zaujatu ba zauji ma mata kenan zauji miji kenan wari shi ake nufi zauji wari na dama ne ko na hagu duk wani ya wari to zauji kenan ka gani to abin da za mu dinga yi kenan Allah ba mu sa Allah ba mu sa Allah ta mu tafi da imani da Rasulullah babu kai ko gudun babu yaya ake wanke mamaci سنة قال نبي عن مالك وهو الذي سنده وحدثنا مسدد حدثنا عن مالك بن زيد المعنى عن أيوب أما مالك بن زيد
قالت ده حديث كعنبي ابن كعنبي kenan da kuma na dan musaddad dan musarhad duka ma'anarsu ɗaya an ayyuba dai aka ɗaga isnadin Hamadu da Maliku Hamadu bin Zaidi ko Albasari da kuma Maliku bin Anas bin Almadani dukkanin sun karɓa daga ayyuba sahatiya ne ayyuba ɗinnan shi ma babasare ne mutumin basara ne yana daga cikin shugabannin Imam Maliku wanda ba mutammaji ba mutammaji na ba domin ga Allah sun kusa dubu su ba mu na Maliku eh to amma su da mutum shi da wanda ba 'yan Madina ba shi ayyuba sahatiya ne na cikin shi kuma daga ɗan siri na al'umma ya diyata duk wannan mutanen basira ne da ɗan siri nan da ita ummu a diyata to ita haka ne sahabiyar manzo Allah ne sai wanda take zuwa can tana sauka a basira din tace قال علينا رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin lokacin da Esta ta rasu kona na Ummu Kulsum ce kona na Zainabu ɗayan biyu فقال sai ya ce ma'aikin Allah ثلاثا أو خمسا ku wanke ta ko uku ko biyar أو أكثر من ذلك ko fiye da haka idan kun ga buƙatar haka ɗin ya danganta da yanayin jikin in kun ga buƙata amma dai ka a daga uku ɗin ka a daga uku ɗin da dama daga ko uku ko biyar ko bakwai wutar kenan Ma'in wasu jirin ku wanke ta da ruwa da sabulu shi ne sidiran ɗin za a ce ko sidiran ɗin wato suna cewa magariya to kaga kaman ko shi ne sabulun wannan lokacin فحدثنا جلس كافورا shi kuma sabulun ba sai na salo ba ka ce a nemo sabulun salo ko jos ka samu ko lot sai ka wanke da shi an fahimta eh ka ce lallai tun da wannan mamaci ne sai na gargajiya za a ka a ai sabulu ne kawai ake bukata wanda yadda ka san za ka tsabtace jikin ka abin da ake bukata kenan kawai Mhm.
وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ka ka sanya a na ƙarshen kafur wanda zai ɗan kamsa shi ko ya ce wani abu da kafur mai ruwa yana shaka ko shi- ko kafuran ko shi amin kafuran فإذا فرغتن idan kuka kare to manzo Allah ya ce ku sanar da ni فلما فرغنا yayin da muka أكلنا kare adan na ku sai muka sanar da shi وأعطانا عصاه sai ya ba mu kyautar sa alaihi salatu wassalam ku dan fara masa shi a jikinta shi shi'ari shine tufafin da ake ce wandawaya wanda yake taba ainihin dandariyar fata shine yake ce shi'ari abin duk da za a dora a kansa shi yake ce tsari shine za ka ce ayyuhal mudaffir an fahimta to shi wannan shine duk abin da za ka dora kan wandawaya sunansa bisari to to to shi shi'arin manzo Allah sai ba da ainihin wato gyautan da yake a jikinsa yana na ɗauki ya ba su ya ce a shi ɗan na haɗi yawo ko ɗan fara masa shi a jikin zai zama shi ne wanda wayan to ba gina قال عن مالك قال أبو داود قال مالك سألي جداره to tana nufin izarinsa shi ne kyautan sa ɗin ma'aiki sallallahu alaihi ويقول wasallam مسدد دخل علينا to shi musaddadu a nasa hadisin a kaga shi musaddadu wancan cewa ta hala alina rasulullahi sallama wannan zancen ka'anabi ne
حدثنا احمد بن عبدة وابو كامل وابو كامل الزهدري ba eh ba anan su daya gashi nan معنى الاسناد da ma'anar wancan isnadin daidai isnadin da ya shuɗe da ان يزيد بن زريع حدثهم يزيد بن زريع to hadisa mu jina قال اخبرنا ايوب عن محمد بن سجين عن حمزه اخته to وفيها قالت
to shi حدثنا ثلاثه قرون to shi kaga nan kaga shi dan siri na Muhammadu shi ya karba daga ɗan uwansa ya ce Abbas duk ƴaƴan siri na ne siri na nan kaman bawa ne na gidansa Anas dan Maliki to saboda haka nan ƴaƴansa duk sun zama mawalin su kenan to shi ta kuma Hassan ta karba ne daga Ummu Abiya kalar ta ce حدثنا ثلاثه قرون mun kitse ta zanko uku muka yi mata wannan ƴa ta ma'aikin Allah ga ko dai na na Zainabu ce ko na na Ummu Kulthum dan ita sai da suna Ruqayya ta rasu tun ranar da manzo Allah ya dawo daga Badar ko inda aka zo da bishara da cewa an yi nasara a Badar aka zo da shi Madina to nan ta rasu ita Ruqayya to wanda suka yi jinkiri ba su rasu ba sai karshe karshen rayuwar ma'aikin Allah su ne su biyu sun yi jinkiri da na na Ummu Kulthum da na na Zainabu to ka gani to ɗaya daga cikin su حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن عبد بن سجين عن وفيها قالت وبقرنا راسها ثلاثه قرون muka wato abin nan tukke kanta zanko uku zanko uku وألقينا قلبها sannan muka zuba zankon ya ya ya koma bayan ta haka قدم راسها na farko وقرنها mun yi zanko a nan mu farfaɗar ta shine muqaddama ra'asiha mun kare gashin nan mun masa tukka guda ɗaya sannan wa quruna ha su ne nan kawannin ta din kenan yi mutum nan alaji masa shi ne karnin mutum da nan da nan ko sannan muka tuke wata anan su ne wani anan sai sai muka kwantar da su a baya to haka ake yi galibi yana yin haka ne dai to da يا ya أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا خالد أنا sana da ran jirina أولي إيجا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su في مسلم a cikin wanke ƴatarsa.
كان بميامنها Manzo Allah ya ce ku- وعيونها ku fara da ɓangarorin gaɓoɓinta na dama, sannan kuma ku fara da gaɓoɓin alwala wajen wanka yadda dai kake yin dai wanka wannan na- na janaba ko? Haddazana Muhammadu bin Ubaidin حدثنا حماد أنا أيوب عن محمد مم.
الأولي إيجا بمعنى إكماله to shi kenan shi ma daga Muhammadu dan Siri nan kaga ya karɓa kai tsaye daga Ummu Hadiyan bayan da ya karɓa da wasu da ɗaya wasu hafi.
قال في أبي عبد أن أولي إيجا بناوي هذا yawwa ka gani al'umma biyu da kwatancin wannan ka gani eh, wa zadat fi ta ƙara kuma a cikin sa dai أن aw sab'an aw akthara min zalika in ra'aytum zalika ka gani Eh, ta ƙara da cewa igisinna ha salasan aw khamsan aw sab'an aw akthara min zalika in ra'aytum zalika in kun ga buƙatar haka din
حدثنا وجبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قدارة عن محمد بن sirina annahu kana yaqul يقول المثلى al'ummi hadiyata shi Muhammadu dan Sirina ya kasance yana koyar wankan mamata daga wurin wato sai da ummu adiya sahabiyar ma'aiki eh ita wannan ita ce kaman wato mai wankan gawa na mata na sahabban manzo Allah ita ummu adiya din nan in ka ira tana da ayyuka sosai da ciwon manzo Allah na hidima da bayansa kuma halifofi dan tana daga ciwon da kuma suke aikin nan a cikin fita ya koki na ma'aikin Allah suna suna suna idan mutum kamar misali aka jinne kashin da ba zai iya ci gaba da faɗan ba sai a kawo shi gefe su ne masu kula da shi masu yi masa magani akwai abin da suke ƙonawa akwai irin ganyen da suke ƙonawa ko kuma kamar bawo na itace akwai irin wanda suke ƙonawa busasshe suna tokarsa to suna kafar da jini ta kare ciwo shi suke sun gabar wa mutum kuma su kawo masa bukatar sa haka nan kamar ko ruwan sha ko abin da ya kamata wannan daga gefe masu kula ita ummu ita ummu hadiya nan sai ba da ita da ƴaƴan ta duk suna abin nan kuma har bayan wafatin manzo Allah zamanin Abubakar sai ta fita tare da shi wajen yaki duk abin da ake ba da mata ake mana ku buga mai nan da mata ake yi Mhm. da su sai da Fatima bintu Rasulullahi duk da su ake fita kwarai suna ta aikin ko abin nan ɗin suna daga bayan mayaka suna aikin da ake bukata ɗebo ruwa ne kaiwa da komowa gyaggyara makami na wanda za su yi launi da sauransu aiki kenan Mhm. so
يدخل بالسجن مرتين eh في الماء والكافور magani zai wanke da sidira shine sabulu sau biyu wasalisati bil ma'i sannan kuma na uku ne dauraya da ruwa wal kafuru kuma sa turare kuma har yau shine kafur